kawaidi shafi na sha biyar nuna mu zai zama na sha shida kenan ina ne bismillahir rahmanir rahim babun fi sahwi allazi la sujuda fi wannan babi ne cikin sujjada ko kwarafkanuwa allazi la sujuda fi wanda babu sujjada ta qabli ko ba a fihi a cikin sa rabkanuwa ne a zahiri wanda bai sani ba sai yayi tunani in ya bar wannan zai sujjada qabli to a hakika kuma la sujuda fihi babu sujjada ta rabkanuwa fihi a cikin irin wannan rabkanuwa wa man taraka duk wanda ya bar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa fa salatu sallarsa ta matun cikakkiya ce li'anna ha domin waɗannan sunnoni sunnatin sunna ce gairu mu'akkadatin wanda ba ta da ƙarfi sunna ce wata cike gairu mu'akkada watan abin ƙarfafawa ita wani sun su mustahabbi ne sunna ce mustahabba saboda haka ba sunna ce mu'akkada ba wannan ne sai ta kabiratan wahidatan wanda ya manta kabbara daya min gairi takbiratul ihrami ba kabbarar harama ba ka gane ai a cikin sujada qablin mun karanta wa man nasiya takbiratayn takabiratai ne aka ce min gairi takabiratul ihram to wannan kuma takabiratan wahidat aw sami Allahu liman hamidahu ko kuma ya bar sami Allahu liman hamidahu maratan wahida marra daya shi ma bai zama biyu ba ka gane a cikin kabulu na fada in ya zama an bar kabbara ɗaya daga cikin kabbarorin sallah wanda ba ta harama ba kuma sai aka bar sami Allahu liman hamidahu guda daya to sun zama sunna biyu kenan aka bari ana lura da sunna ba da asalin lafazin sunnar ba dan anan zai nuna maka ko da ka bar kabbara daya in ba ta harama ba ce sai kuma ka sake barin sabi Allah liman hamidu guda daya a zahiri wani zai fahimci kamar babu sujjada a ba wai lafazin ba sunna a matsayinta na sunna in an bar guda biyu to sujjada kabli tana kasancewa amma idan kwaya ɗaya kawai mutum ya bari sai wala liman hamidahu kuma bai bar wata kabbara ba ko kabbara kwaya ɗaya ya bari bai bar sami Allahu liman hamidahu ko tahiya da zamanta ba to wannan babu wata sujada a kansa in dai kwaya ɗaya ce awil kunuta ko kuma alkunut mutum ya manta shi ma babu sujada a gare shi aw rafa'a daidaini ko daga hannaye guda biyu inda al-ihrami a wajen kabbarar harama aw tayamina ta ne ko ti ta ne ta ne aw tayamin ko kuma ya bar damaitawa da kai haka at-tayaminu ne ko at-ta'aminu akwai ya anaka yar guda nawa ne a gaba mun jaye fa daga mun jaye sai nu'ara to an dawo zance na attayaminu ko atta'aminu shi kenan attayaminu da attayamunu ko ko attayaminu mu ne a'a wannan na ɗin ƙyale shi saboda nasiya ne wannan maf'uli ne ai takabiratan muka ce ai alƙunuta rafa'a duka wannan maf'uli ne na nasiya yawa wata lulu a ba mu da matsala da shi ta yamina ba maf'uli ne amma yar guda ɗaya ce a'a shi a nasa nake tambaya a taya muna shi kenan a taya yawwa attayamina da attayamuna duka abu abu ɗaya ne damaitawa yar farkon ita ce matsala dama in akwai ta to damaitawa in babu ta farko ya zama faɗin amin akwai atta'aminu ka gane wa huwa qawlu amin shine atta'aminu attayaminu ko attayaminu damaitawa da kai kaga ko kowanne sunna ne amma غير مؤكدة نعم أو التسبيح كوكما ين تسبيه نعم في الركوع أشكر ركوع متين يمنتا نعم سنة مستحبة نعم أو الدعاء أو الدعاء في سجود أشكين سجادة نعم سنة شيء غير مؤكدة نعم أو اللهم ربنا ولك الحمد نعم ko kuma faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamdu نعم mutum ya baji ko da ba guda ɗaya bane نعم domin Allah da wani hamida hu sai ya zama biyu نعم yake yin ƙarfi نعم rabbana wa lakal hamdu ko sunna ce mustahabba نعم ko ay rabbana wa lakal hamdu ko duka kamanta babu sujjada to duk wanda ya manta waɗannan ainihin bai taɓa kan maratan wahidatan ba ko duk gaba ɗaya kamanta نعم Allahumma rabbana wa lakal hamdu نعم na na raka'o'in dai fala shay'a alai ba ba komai a gare shi na yin sujada fi jami'i zalika cikin dukkan waɗannan li'annaha sunnatun domin waɗannan sunna ce la yasjudu laha da baya yin sujada gare ta wa in sajada laha in kuwa ya kuskure ya sujada dan waɗannan sunna badalan salatuhu sallata ta baci in ta hasa hawu allazi la sujuda lahu rab kanuwa wanda babu sujada gare shi in ta ya tiki to alhamdulillah kaga duka bari ne yi mana ya zama ta kabiratan ma kai ya zama sami'a ka gane ai da yake dama shi sami'a fi'ili ne ba yawa dama fi'ili ma ne fata'a ne amma ko suna ne dole da fata'a zai zo ba ga rafa'a ba aikin suna ne ai ba rafa'a yake ba in ka ce rafa'a Allahu lazi rafa'a samawati rafa'a shine fi'ili madi raf'u kuwa suna ne wannan sukun ɗin na fashi ya mai da shi suna amma duk duk ɗaya ne raf'u raf'ul mala'am ba ku zo lissafi ba Do- don zai ɗauki me me me suna rufu'a don ma arraf'u da alhafdu kaga ya zama suna kenan tunda yana ɗauka alif da rawu za ka ce raf'un amma an ka ce rafa to sai ka ce a dole fata nan ba za ta canja ba saboda fili ne ma bi mafutuhul akiri abada yawwa duk dai rafa as-samawati bi ghairi abadin tarawnaha wannan fi'ili ne ma bi mafutuhul amma wannan tunda an daure fa to wannan fata ta mafu'uli ce ba wai matsayin sa na fi'ili ma bi mafutuhul akir ba aw raf'al yadayn saboda ayra ayna aw nasi raf'al yadayn an ya dafi ne da waw da da da aw aw tana cikin adatun adifi ba ba wai waw din kadai ba alhamdulillah sai mu na'am ahalar ya bu ban gane ba eh amma ka sami Allahu liman hamidahu eh yayin mana iya Allahumma rabbana kamanta in kai kadai ne in kuwa tare da liman kake dama kai babu fadin ai sami Allahu liman hamidahu kawai liman ne zai fada sai kawai ka bi shi sulu ba ka fadin rabbana wa lakal hamdu to ba wata sujjada don mustahabbi ka bari shafi na nawa na saba'in da nawa to ina za a tashi bismillahir rahmanir rahim wanda ya manta sujjadu guda biyu karatunmu na ba da muka kwana ba mun yi wa manna sai sajjadatan ba sujjada ɗaya ya manta ya yi ɗayar ya manta ta biyu ya miƙe ba to wannan kuma sajjadatainin gaba ɗaya ya manta ka gane ai yana yi ruku'u da ya dago sami Allahu liman hamidahu kawai sai kama karanta Fatiha da sura ya manta sujudu guda biyu yana tunanin daga sujada ya dago ashe daga ruku'u ya dago to anan mai ya manta sajada ta yi sujada yayi ruku'u da ya dago maimakon ya tafi sujada sai ya kama karanta Fatiha da sura yana ganin ai ya dago zuwa wata raka'a to idan ya tuna ya za a yi karra sajidan ya faɗi ya yi sujjada guda biyu wallan najlis ba zai zauna ba ala ala ayi halin ba magana zama ba irin wancan idan daga sujjada ya dago in ya zo sai ya zauna kafin yin sujjada ta biyun ba in kuma daga zaman tahiya ya miƙe ya tuna sujjada ɗaya in ya koma ba zai ba zai zauna ba to wannan gaba ɗaya ma ala ayi halin in ya tuna sujjadun nan guda biyu karra sajida ya faɗi ya yi sujjada wani majalis in ya zo yin su ba zai zauna ba to sai malam ya haɗe maka hukunci uku a jawabi ɗaya tun daga waman da sai ruku'an nan da- wanda muka yi a baya da kuma wa man nasiya sa- sajidatan wahidatan da kuma wa man nasiya sa- sa- sa- sajida kaini dukkan waɗannan mas'aloli guda uku sai ce wa yasjudu fi jami'i zalika yana yin sujada cikin baki ɗayan waɗannan mas'aloli guda uku ba a da salami bayan sallah maimakon kowace matsala ya gaya maka zai sujada ba adi kowace zai yi sujada ba adi sai dunkule maka su yake maka zai yi sujada fi jami'i zalika ba wa iya mas'ala wa man sai sajda kai ni kadai ba har wa man nasiya sajadatan wahidatan har wa man nasiya ruku'a ka gane ai gaba ɗaya sujada ba a dace domin hu- hukuncin ƙari ne abin da ya manta din ya dawo ya yi shi to amma tashinsa da dawowarsa ai ƙari ne saboda haka zai sujada ba a dace wa in ta zakarar sujuda idan mutum ya tuna sujada ba da rafi ra'asi bayan dagowar kansa nan nan kaga rafu mai ɗauri ko yawa shi yasa in kalbi kisra ba da rafi ra'asi bayan dagowar kansa minar raka'atin lati taliha daga raka'ar da take bin waccan da ya bar sujada ina fata an gane yayi sujada daya ya manta daya ko yayi zaman tahiyar ko bai yi ba ko a raka'a ta farko ko a ta biyu ne da ya dago ya karanta fatiha da sura duk bai tuna ba sai da ya ruku bai tuna ba sai da ya dago kansa sami Allahu liman hamidahu sai ya tuna ashe wacce raka'a ta baya ya bar sujada daya kaga yayi daban da wancan ta ya ce maka wa tazakkaraha ba'da qiyamihi ne ba ba ba'da rafihi ba min ruku'i wancan an ce bayan ya tsaya a- a tsaye na karatu fatiha da sura to wannan zai komo yayi ta wannan kuma aka ce a ai ba'da rafi ra'sihi bayan dagowar kansa min raka'ati daga raka'a ruku'u ba shine raka'a ba allati taliha wacce take bin waccan da ya barta sujada to idan dai sai da ya kulla ruku'u ya dago sannan ya tuna kama da ala salati ya ci gaba da sallarsa ya zarce da sallarsa walam yarji ba zai komo yayi wannan sujadar da ya manta ba saboda bai yanzu ya fita daga wata raka'a ya kulla sabuwa yanzu hukuncin wata raka'a ce ake ciki ba mahallin salati din ya riga ya tsere ba dama a koma gyaran wacce amma ya za a yi to wa alga raka'atar sahawi sai ya jefa da raka'ar rafkanuwar waccan da ya manta sujjada bai tuna ba sai da ya kulla wata raka'a sabuwa to yanzu kamar babu ita yanzu wannan da yake ciki ita za ta koma ta zauna a gulbin waccan inda raka'a biyu yayi yanzu ya kulla ta uku sai ya tuna ta baya ya bar sujjada to yanzu fa raka'a biyu yayi ka gane ai eh wacce an jefar yi algara ka'atar sahu sai ya jefar da raka'ar rafkanuwa wa za da raka'atar sai ya ƙara raka'a ɗaya fi maudu'iha a cikin gurbanta baniyan yana mai yin gini ba ƙadiyan yana yin ramako ba eh gini zai yi saboda me kamar da zai gaya maka a can in kanan minan ƙula ya yi amma ba za mu shiga ba saboda kare ya tsawo yanzu idan a raka'a ta biyu ne ya kulla ruku'un raka'a ta biyu ka gane ai a ya kulla ruku'un raka'a ta uku a raka'a ta biyu ne ya manta sujjada eh kaga ya zauna yayi zaman tafiya ya tashi raka'a ta uku sai da ya kulla ruku ya dago daga raka'a ta uku sai ya tuna ashe sujjadar sujj- a, raka'a ta biyu ya bar sujjada kuma wannan ya riga ya kullata kuma ita za ta koma ta zama ta biyu wata an ce an jefar da ita kaga babu ita kuma wannan yanzu da ta koma ta biyu ka san fa fatiha kawai ya karanta ba sura a cikin kuma za ta koma ta wakilci mai fatiha da sura to ya za a yi to shine a ƙarshe zai gaya maka zai sujada qabli idan mun je ƙarshen li'anna surata wal julusa lam yafuta ka gane ai wannan shine dalilin yin sujada qabli saboda an bar sura da tsayuwarta ba a tashi tunawa ba to sai da aka yi ruku aka dago kuma fati akwai aka karanta ba sura ba tsayuwarta kuma ta koma ta mai gubu waccan tun da wata sai an jefa abin da aka jefar ai babu shi wannan ta ku ita yanzu ta koma ta zama ta biyu a ga'ida ku raka ta biyu akwai fatiha da sura ita kuma ba fatiha da sura to dole a ƙarshen sallah sai an yi ƙabli ka gane wacce an jefar da ita ka ga yanzu sallah za ta zama mai raka a biyar kenan saboda an jefar da guda ɗaya da aka manta sujjada kuma matsalar da da ba wacce matsalar da sai a ce sujjada ba a ji za a yi tunda raka ta zama biyar ɗaya ta zama rafkanuwa an jefar to matsalar wacce ta mai gurbin wanda aka jefar din ba sura a cikinta to dole ne ya jawo sai an yi kabuli don za ka ji abin kamar bambara kwai to ya za a yi an yi ƙari a raka a biyar kuma a sai kabuli za a yi to in mun je wal jerusalem ya futa za ka ji wannan warware wannan mas'ala saboda haka yake maka wa sajada qabla salami zai sujada qabli saboda fatiha da sura da bata samu ba a raka ta uku nan da ta koma ta zama sunni alhamdulillah eh a abin nan ya yi fata ako kisra ne mu ma gyara muka yi walam yarji yarji wa ai fi'ili ne muzari wa ilaihi yarji al'amru kullu ba haka al'ur'an ya ce ba kai ma naka yarda din yayi duka ilin namu ne mu ma gyara muka yi walam yarji asali yarji'u ne sai zama majzumun bilam lam sai ta daure zama lam yarji sai ne na'am a halari ai shi muka yanzu ai ba ma mai ta littafi eh tun da yanzu an kusa sauka kai dai ka dage kullum ka dinga zuwa in muka sauke sai mu koma sai ka faru daga farko sai ka sa alama daga inda ka fara sauraro yanzu yanzu saura shafi kaɗan ya ƙare saura takarda uku ne yawwa idan muka sauke za mu koma farko sai ka dinga zuwa kullum sai ka same shi amma in muka zo ba za mu don littafi ne na guru yawon sai mai to a shimawu barka da fitowa ya almajiran shafi na nawa shafi na sha hudu to a ina za mu tashi wa amma sunanuhu amma kaga sunnonin alwala fa arba'atun guda hudu ne sunnonin alwala ko wanka sunnonin wanka wankan janaba wankan haila wankan jiki sunnonin sa fa arba'atun guda hudu ne na farko gasul yadaihi wanke hannayensa guda biyu awwalan da farko farkon falawa ya wanke hannayensa ila ko aihi zuwa wuyan hannunsa guda biyu wal madmadatu da kurkurar baki wal istinshaqu da shaƙalwa irin na alwala hadda facewa kenan wa masu simakil uzunani da shafar ƙofofin kunnuwa ƙofar kunne ita ake shafa banda fatar shi ne bambancin shafa na wanka da alwala ita alwala ka gane ai ana shafar fatar kunne zahiriha wa baɗiniha amma a wanka in ka zo in ka taɓa ruwa ƙofar kawai ita za ka shafa saboda wa'an ma safatul izini bai zubu gasul zahiri hawa baɗini ha maganar wanka ake yi ita kuma gaba ce ba gashi ba da za a ce a shafe shi irin na shafar kai saboda haka ana wanke cikinta da bayanta ne to shafar ƙofar kunne a wanka shine sunna ba fatar kunne ita fata ko ka shafa ko kar ka shafa in an zo wanka dole a wanke saboda haka ƙofar kunnan wanda ita ce gaba ta ɓoye ta sa a ƙa'idar wanka gaba da take bayyana ita ce wajibi a wanke wanda take ta ɓoye ba a wanke ta ka gane wanda ake iya rufe ta in an zo wanka harshe bai zama dole a wanke shi ba kulkulan baki ma yi sunna ne ka gane zahirin jiki ake wankewa ƙwayar ido ba ta sai ka wanke ta ba domin fatar ido tana iya rufe ta ita fatan idan bai dole a wanke ta ka gane ai abin da yake cikin hancin ka ba ce dole sai ka wanke ba a'a hancin dai da wannan goban hancin wajibi ka wanke shi to haka nan shi ma kunne abin da yake ciki bai zama wajibi a wanke shi ba amma abin da yake zahiri fatar kunne ciki da baya wannan a zahiri ne dole za a wanke shi to kofar da wanke ta bai zama wajibi ba ita ce aka sunnanta shafa da ɗan yatsa in ka zo wanka kuma fatar kunne ka zuba ruwa ka wanke ta ina fata an gane to alhamdulillah saura mustahabbain alwala a wanka sai me iziya shafi tamanin da nawa to a farulla ta nawa ta shida a sadifatu a farullar sallah farilla ta shida daga cikin farillan sallah a sujudu shine sujada zai ba mun yi ruku'u ba da dagowa wadannan gaba zai kawo kurkin dagowa sujada farilla ce daga cikin farillan sallah wa sifatu siffar yadda ake sujada an yi makina jabhatahu ya tabbatar da ya tabbatar da goshinsa wa anfahu da hancinsa min al'arabi a ƙasa ka gane ai hanci da goshi su tabbata a ƙasa au ma kin bituhul arabu ko abin da ƙasa take tsinarwa in ba a kan zahirin ƙasar ba ne wa rukuba ta da gwiwoyinsa guda biyu ya tabbatar da su a ƙasa lokacin da ya sujjada wa asabi alƙadamaini da ƴan yatsun manyan manyan ƴan yatsu na ƙafa waɗannan kenan ya tabbatar da su ya kafa su a ƙasa wannan shine sifar da ake sujjada cikakkiya asabi atu farilla ta bakwai wa samina da farilla ta takwas nan ya bambanta su ba kamar ɗagowa daga a tsayuwar kabbar harma da tsayuwar fatiha biyu ya haɗe su a gaban guda ɗaya kaga amma a nan ya bambanta asabi atu wa saminatu farilla ta bakwai da ta takwas الرفع من الركوع دغوا daga ruku'u wasjudi ay wa raf'u min as-sujud da kuma dagowa daga sujada in kai ruku'u baka dago ka miƙe ba ka zarce zuwa sujada ka bar farilla baka da sani in kai sujada farko baka dago ka zauna ka daidaita ba ka dago amma baka zauna ba ka sake komawa ka bar farilla babu sani saboda kowace ɗaya farilla ce dagowa daga ruku'u a miƙe kafin sujada farilla ne dagowa daga sujada farko a zauna kafin a koma sujada ta biyu farilla ne shi ya samu malace fa in tarakahu in mai sallah ya bar wannan zaman a ya bar wannan dagowar wajabati i'adatu sake sallah ya wajaba in zaman tsakanin sujada ya bari sake sallah ya zama wajibi in dagowa daga ruku'u ya bari sake sallah ya zama wajibi don sallah ba ta kalbu ba don an bar farilla kuma sallan ko ta farilla ce ko ta nafila don wasu za ka ga sallan farilla suna yin da cikakken nutsuwa amma an zo nafila sai a yadda aka ga dama to kowace ce baka da ita inda ka bar waɗannan farillai guda sai me a tashi atu farilla ta tara aljulusu lissalami zama domin sallama kadira gwargwadon ma ya ata dilu yadda zai daidaitu a zaune fiye a cikin wannan zaman wai sallimu ya yi sallama gwargwadon da za ka daidaita a zaune ka ce assalamu alaikum shi ne farilla sauran abin da ya ƙaru sanda kake karanta tahiya wannan zama ne na sunna amma zaman guda ɗaya ne farkonsa sunna lokacin da kake karanta tahiya ƙarshensa kuma farilla ina fata an gane shi ya sa mai kawai da ce maka ƙadira ma ya ƙa'u fi assalamu alaikum shi gwalgwali ya yi maka da ya ce da zama na ƙarshe ko gwargwadon yadda assalamu alaikum ya ƙa'u yake afkuwa fihi a cikinsa to nan kuma ce maka ƙadira ma ya atadilu fihi gwargwadon da yake daidaituwa itidali ya zauna daidai yadda Allah ya halicce shi a zaune wa yusallimu kuma ya ce assalamu alaikum to wannan gwargwadon zaman shine farilla kaga zaman sunnan ya fi shi tsawo kenan tunda za a karanta tahiyya za a karanta salatin ibrahimiyya watakila har da addu'a da ta biyo bayan salatin sannan a ce assalamu alaikum al'ashiratu farilla ta goma taslimatu tahlili sallamar warwarewa daga sallah yana nufin sallamar farko sallama din ai iri uku ce akwai ta farko akwai ta raddi ga lima akwai ta raddi ga mamu to ta farko ita ce taslimatu tahlili ka gane ai in ka ga damar ka ce sallamar at-tahlili halattawa farko ba an ce masa takabbatul ihrami ba da ta haramtawa kabbara haramtawa da ka ce Allahu akbar ta haramta maka ci ta haramta maka sha ta haramta maka yin zance ta haramta maka yin tafiya ta haramta maka yin dukkan wani aiki wanda ba aikin sallah ba ita kuma wannan tana cewa assalamu alaikum ta halatta maka ci ta halatta maka sha ta halatta maka magana ta halatta maka tafiya duk abin da waccan kabbara ta haramta shi ita ta kabiratul ihram to ita kuma taslimatul tahlilu ta halatta maka ina fata an gane wato mai sallah yana tsakanin kabbara harama da taslimatu tahlil yana tsakanin wannan kurkuku kafin ya shigo yin magana halal ne cin abinci cin abin sha tafiya duk wani aikin sa na al'ada halal ne to amma daga yayi kabbara harama to ta haramta masa komai sai ayyukan sallah sai karatun fatiha da sura da ruku da dagowa da kabbarori da tahiya da sauransu ita ko wannan aka ce mata taslimatu tahlili sallamar halattawa in waccan kabbara ce ta haramtawa to wannan sallama ce ta halattawa wahi in baka san taslimatu tahlili ba assalamu alaikum ita ce taslimatu tahlili wala yujzu ghayruha gairuwa watan assalamu alaikum la yujizu baya isar ka gane ka sa akwai hadisi da yazo da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ko baka ce wa rahmatullah ba ka ba da farin assalamu alaikum ne ita ce wajibi wa rahmatullah an ka kara wannan sunna ce ka gane ai saboda haka ya kawo muka ita gwali-gwali assalamu alaikum iya farin larke gairuwa watan wannan kalma la jizu baya isarwa kamar yadda aka bar harama ya gaya maka ita ma wa la jizu gairuwa to shi ita ma in ka ce salamu alaikum ba ka yi sallama ba sallah ta ɓaci in ka ce salamun alaikum in wajen sallama ne tsakanin mutum da mutum a yi halitta ka ce salamun alaikum ka gane kamar da makaranta a risala za ka iya sa ma'arifa assalamu alaikum alif da lamu za ka iya cewa salamun alaikum duk ɗaya ne amma in a sallah ne dole sai da alifun da lamu sai shi yasa mai ashimawi ya maka gwari-gwari ya ce maka bil alifi wallahi assalamu alaikum ba salamun alaikum ba wala yujizu gairuha ba وليس على الإمام والفز غيرها غيرها وتمنى سلم السلام عليكم ليس على الإمام بايا وجب أكل لمنكو والفز دم يسلى شيك لي غيرها وتنسى والدبائت با وتتبير دتوك باء نيمان تغليمان da kuma mai sallah shi kaɗai. Sallama ɗaya kenan. shine mashahurin kauli a mazhabar malikiya in kai liman ne kace assalamu alaikum to abin da ya fi shahara kai shi iya nan kar ka kara ta biyu a gefen dama a mazhabar malikiya muke magana duk da akwai hadisin da kawo manzo Allah yana sallama wahidatan an yaminihi ko wahidatan an yasarihi to amma abin da ya zama mashuhuri a malikiya sallama ɗaya ce alal imami wal fazl in kai liman ne ka ce assalamu alaikum a galin nan da ba an yi rikici a kan sallama ɗaya ba a yan izala da suka samu saɓani akwai yan sallama ɗaya da yan sallama biyu da yan sallama ɗaya su zahirin malikiya suka ɗauka ita ce izalar jos su kuma sallama biyu su ne yan kaduna su kawai hadisi suke biyu ba su da mazhaba to duk ba abu ne da ya kai a yi ce ku ce a kai ba tunda da wanda ya yi biyun da wanda ya ɗaya kowa ya da ta farkon da ita ce farilla ko in ka ce assalamu alaikum in ka yi ihu ma dai sallah ta sha me ne fuka ai ka riga dai ka fita a sallah to saboda haka ko ka yi ta biyu ko kar ka yi bai kai abin da za ta da jijiyar wuya a kai ba amma dai mashuhurin kauli a malikiya وليس على الإمام والفز غيرها وتن سلم ɗayan nan baya zama dole akan liman wal faz da mai sallah shi kadai wa amma al amma shi mamu fa yusallimuha zai yi sallama tahlili an yamini a gefen damansa ta farko kenan assalamu alaikum ثم يسلم قبالة وجهه sannan ya yi sallama daura da fuskarsa setin fuskarsa assalamu alaikum ya kasidu bi har radda alal imam yana nufin yin juyar da sallama ga limaminsa ta dama da yi wannan safarin lace don ya dawo setin fuska assalamu alaikum yana nufin ya yi wa limami raddin sallama ba limaminsa ya mun sallama ba ya zuwa ce assalamu alaikum ai da ku yake to yana da haƙi ka amsa masa sallama in kai taka ta dama assalamu alaikum to limamin ka shi ma kai masa raddi kubalata wajehi daula da fuskansa thumma yusallimu ala yasarihi sannan sai ya sallama ta uku kuma a gefen hagunsa assalamu alaikum amma ta gefen hagu da sharadi in kana alaihi ahadu in ya kasance akwai mutum a gefen hagu shine in kana ala yasarihi ahadu ya kasidu biha yana nufin arrar da juyar da sallama alaihi ga wannan da yake gefen hagu saboda me sallamarsa ta farko da yake gefen hagu ka al'adabu yayi to to kai yayi wa a shari'a ko duk wanda ya ma sallama dole ka amsa masa a gefen hagunka da yake assalamu alaikum ai kai ne a damansa kuma kuma a damai to da kai yake in kai taka ta daman kai ma to kai wa limamin ka da ya fara maka sallama sannan ka dawo wannan da yake gefe hagu da ya ma sallaman nan to kai masa sallama ina fata an gane shi yasa a wata a risala yake cewa wa in lam yakun sallama alaihi ahadu in ya kasance ba wani wanda ya masa sallama a gefen hagu wanda yake gefen hagu naka iya zama masa buki ne da aka yi sallama ya tashi ciko raka a kaga bai ma sallama ba to idan kai sallamar ka ta dama kai wa liman sallama ba za ka masa raddi ba tun da bai ma sallama ba shi yanzu ya tashi ne yana ci ko abin da ya tsere masa in kuma ya zama ba kowa to ka ga min babu aula ma kenan ya kamata ba ka juyar da sallama ba tun da ba kowa a gefen hagu wannan hukuncin mamu kenan shine mai sallama uku a mazhabar malikiya ko ce a mashahurin kauli na malikiya sai ma lace wal afdalu abin da yafi falala abin da yake mafifici fi taslimatin rage cikin sallaman nan ta juyarwa an ta kuna ta kasance da lafazin taslimatin tahlil da irin lafazin sallaman nan ta walwalewa daga sallah shine assalamu alaikum amma al ne ba alwajibu ba ita ta farko wajibi ne ka sa alif da lamu amma ta biyu da ta uku dan ka ce salamun alaikum abin nan kai wa liman salamun alaikum shi ma da ya faru katon salamun alaikum ba laifi ta yi amma abin da ya fi al'akudalu an ta kuna ita ma taslimatun rabi ta kasance bi lafazin taslimati ta halil da irin lafazin sallaman nan ta farko ta halattawa su alhamdulillah yana da sai ne risala barka da hudu ya himma ina za mu tafi na'am yawwa biyun nan ba a neman su a kansa ba zai wa limamin sanadi batun da shi kadai yake ba liman ba zai wa wanda yake ba haƙurar wato sallama batun da ba kowa a tare da shi sallama ɗaya ta wadatar da shi malam fatu karɓo wani abu ne sai ne وإذا من وإذا لم يجد الجنوب أو الهائب الماء للطهر وإذا يعند الجنوب شيني فائل يجد akace wa iza yayin da aljunubu mai janaba aw il haidu ko mai jinin haila lam yajid al ma lam yajid al ma'a to kai menene da ka tattakon kafin ka taba ne to shi kenan amma in ji kawo sakine ne kai ya kawo lam ya jid kuma sannan a ce al a gara ka jara ya fi daɗin fada in ka zo in ka zo fassara ka ka daure amma asali majzumun ne bilam wa idza lam yajid al-junub aw al-ha'id al-ma'a yayin da mai janaba ko mai jinin haila ba su samu ruwa ba ne tuhuri domin yin wanka kaga nan ai wanka sharifi da al-tuhuri tunda ai magana ba su samu ruwa ba ne tuhuri domin yin wanka tayammama su su biyun nan sai su yi taimama wa sallaya su je su yi sallah ba dole ne wai sai an yi sallah da alwala ko kuma da wankan janaba ba in an rasa ruwan alwala ko ruwan wanka shi ke nan sai ku yi taimama yi su su biyu ne akwai alifin tasniya in mutum ɗaya ne tayammama tayammama wa sallah to tun da su biyu ne sai an kawo abin da yake nuna su biyu ne a cikin fi'ilin aljunubu awil ha'idu to tayammama sai su yi taimama su su biyu wa sallaya su yi sallah fa iza wajada alma'a akwai alifin tasniya anan ma yayin da suka samu ruwa daga baya to ta dahara sai su je su yi wanka su su biyu wa lam ida ma sallaya kuma ba za su sake abin da suka sallata ba dole ne inda an kawo mutum biyu to sigilolin da za su biyo baya dole su zama masu tasiniya amma wanda aka fara da shi ba lalle ne ya zama tasiniya ko jami'i ba ai lanyajid ya ce lanyajid ai mutum ɗaya ne to yawa bai samu ba amma da yake a farko ne an dai gaya maka abin da ake so ka sani ba a samu ba waye bai samu ba yi mana tun da aka kawo mai jinin haila in kana karatun biki wa ai san hukuncin su ɗaya ne eh har mai jinin biki din tana shiga ƙarƙashin hukuncin mai jinin haila wannan sallar da suka yi da taimama da janaba ko da ɗaukewar jinin sallar ta inganta tun da ba su samu ruwa ba kuma ba za su sake abin da suka sallata ba tayu da wannan taimama amma fa ka sani in suka samu ruwa ta ɗahara za su yi wanka daga baya wannan taimamar ba ta ɗauke musu janaba ko kuma hadasi babba ba wala ya ɗau rajulu imra'ata hullati in kada an hadamul haidi an rajulu miji la ya ɗau imra'ata baya takun matarsa allatin kada an hadamu haidu wanda jinin haila ya yanke mata au nifasin to kaji ɗayan ko jinin biki ya yanke mata ba zai take ta ba bitta ɗahuri wai don ta yi tsarki bitta mumi da taimama don cewa ai har ma ta yi sallah ta yi taimama ta yi sallah bayan jini ya ɗauke to har yanzu fa bata halitta ga miji ba hatta ya bi da minal mai har sai ya samo ruwa mata ta ɗaharu bihi mar'atu wanda matar za ta yi wankan haila ko wankan biki da shi kuma sannan ya sake nemowa mai da ɗahara ni bihi abin da shi da ita za su yi wanka da shi jami'an gaba ɗaya in sun yi jima'i yanzu ba zai take ta ba sai ya samo ruwan wankan mutum uku ka gane ai na farko ya ba ta yi wankan haila sannan suka yi jima'i kuma shi ya ɗauki ɗaya ya wankan janaba ita ta ɗau ɗaya ta wankan janaba sannan matasa ta halatta sai ya sadu duk ruwan wanka na mutum uku sannan ya halatta ya taki matarsa da jini ya ɗauke mata ko da ku ta yi taimama ta yi sallah wa fi babu jami'in salati a cikin babu da zai zo a can gaba na jami'in sala babu da yake tarowa hukunce hukuncen sallah shay'un akwai wani abu min masailin taimumi na mas'alolin taimama nan din ya takaita iya nan sai an ji wancan babun za a samu ƙari alhamdulillah sai me akwai hashi ako shafi na nawa ne hashiya shafi na tamanin da tara to ina za mu tashi to wa minhum daga cikin jumhurul mutakallimi na malaman tauhidi man kala akwai wanda ya ce ja'a amurhu wa nahayuhu ma'anar wa ja'a rabbuka wala malaku saffan saffan ai ja'a amruhu wa nahyuhu umarnin Allah da hannunsa ne ake nufin ya zuwa mutane fahuwa min babi hazfil mudafi yana daga babin shafe mudafun wa iqamatul mudafu ilaihi maqamahu da tsayar da mudafu ilaihi a matsayinsa ka gane ai bi ma'ana wa jaa amru rabbika wa nahyihi wal mala'ikatu saffan saffan shine ma'ana a wannan magana wa jaa amru rabbika ai akwai inda aka ce yawma yati amru rabbika la yanfa'u nafsan imanuha ko me ne farko ma yawma tati ne farko ayan ne akwai inda aka kawo amru rabbika ne ko farkon ayan ya kwanta mu to wannan ya yi kama da wancan sai aka shafe ne al-mudafu shi ne amru rabbika shi ne mudafun ilai in ka ce amru rabbika amru shi ne mudafun rabbika shi ne mudafun ilai majururin bil idafa rabbika to sai buzifal mudafu sai aka shafe mudafin shine amru sai aka tsayar da mudafin ilai shine rabbika to tunda babu wancan sai rufu'ar ta dawo kansa rufu'ar amru sai ta dawo kan rabbu bayan da kisra ne amru rabbika tunda an cire mai rufu'ar amru rufu'ar ba ta faduwa sai ta tashi kisran rabbika amru rabbika sai ta koma saboda sai zama waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan daga cikin malaman jumhur mutakallimin na haka ya fassara wannan aya wa awwal yawmil qiyama farkon yinin alkiyama karshen sa kam dama bai da karshe farkon sa shine ake yin bayanin sa minan nafkati saniya daga busa kafo na biyu ila istiqralil khalqi har zuwa tabbatar halitta fi darain cikin gidajen nan guda biyu na farko aljannati aljanna ala sa da mu wannari da wuta Allah ya tsare mu ka gane ai anan malam ya hasare ko ya takaice yinin alkiyama daga sanda aka busa kaho zuwa lokacin da za a gama shiga wuta da aljanna a zahirin wannan kauli to amma an shiga aljanna ita kuma a wani yini ake shi ma dai alkiyama wanda yake wutar shi a yana ke shi ma a alkiyama yake rayuwa ce ta har abada ka san busa ƙahon guda biyu ne akwai na farko wanda shi na tashin duniya ake cewa busa ƙaho na tashin duniya sannan kuma akwai busa ƙaho na tashin alkiyama to na tashin duniya shi ne wanda israfil in ya busa kowa zai mutu sai duniya ta shekara arba'in ba motsin kowa ba kowa ba komai eh? so in ba mutane zai a wajen hulawa in an riga an gama mutuwa wa za a hulawa to wata aina tashi ne ba shi ne nake gaya maka busa ƙahon guda biyu ne ba ayar ƙur'ani ta gaya maka ba fasa'ika yau mai faku fi suri ko ko ko wa nufika fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukra fa idahum qiyamun yanzuruna wannan ayar zahirin ta ta gaya maka busa kawo guda biyu na farko Allah ce wa nufika fi suri za a yi busa a cikin kaho kaga ɗaya kenan shine na farko sai sai fasa'iƙa man fi samawati wa man fil ardi dukkan waɗanda suke cikin sammai da ƙasai duka za su mutu shine fasa'iƙa din kalmar sa'iƙu asali su ma ne sa'iƙatan misal sa'iƙati adin wa samuda su ma ne amma aka kira shi da sigar mutuwa ka gane ai to duk wanda yake sammai da ƙasai zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ce ba za su mutu ba a mutu na farko ashe har mala'iku za su mutu kenan sai wasu daga ciki wanda Allah ya sunayi aka ce shi kansa israfilu mai gusa a wani yana nan shi ba ba zai mutu a lokacin ba da jibrilu da mika'alu da israfilu da hamalatul arshi guda takwas din nan suna cikin illa man sha Allah to sai an shekara arba'in ba kowa ba komai sun manu suka fihi ukura sannan sai a sake busa cikin ƙahon wata daban ba waccan ta farkon ba fa izahum qiyamun yanzurun sai kaga mutane duk sun tashi suna kalle kalle to nan kuma ina muka zo wannan wanne gari ne wannan wace duniya ce yanzuruna suna kallo ya za a yi da su to shine nan yake gaya maka in ata yawmul qiyamati yana farawa minan nafkati saniya la minan nafkatul ula ba daga busa kawo na farko bane wannan ka an mutu ne ana barzaku sai an yi na biyu sannan a zo alkiyama wal alifu wal lamu ka gane ai wannan alif da lanjaye fil malaki cikin wal malaku saffan saffan muna yanzu mun gama waja waja rabbuka saura magana wal malaku wannan alif da lamun na al malak bil jinsi domin jinsi ne jinsi na mala'ika wa huwa ma'lufun ala rabbika shi ma an addafa shi akan lafazin rabbika tunda an ce wa ja'a rabbuka to tunda an ce rabbu dole a ce wal malaku ba wal malaka ba ba wal malaki ba tunda an yi alaji akan marfu'i wa fihi al-jam'u bayna al-haqiqati wal majazi a cikin wannan aya akwai tarowa tsakanin haƙiƙa da majazi ka gane yayi hakika da majazi bina ala annal fi'la gini akan cewa shi shi aikin yunsabu sadun ne ko sinu to sinun ne annal fi'la aikin yunsabu ana danganta shi alal ma'adufi to tsaya tukunna menene fi'li a cikin aikin shi ne rabbuka ba shi ne a fi'ili ya ce ko? ja'a kenan shi ne fi'ili to yunsabu ana masa fata a shi kenan sadin yana nan alal ma'adufi abu abun addafawa wal ma'adufu alaihi da kuma abun addafawa gare shi in su babatan wahida zubi wanda yake guda daya da annan maji Allah ta'ala domin zuwan Allah ta'ala a wannan aya wato majazi ne mugayirun yana da bambanci maji'il malaki da zuwan mala'ika fil haƙiƙa a cikin haƙiƙa zuwan Allah dai an fasara maka da bayyanarsa zuhuru zuwan mala'ika kuma majazi ne zuwan Allah haƙiƙi zuwan mala'ika kuma majazi wasfan ko da ya ce wa saffan saffan da aka ce wani malaku saffan saffan to wannan lafazi na saffan saffan musiba an masa fata ne da ce saffun saffun ko saffin saffin ba aka ce saffan saffan an masa fata alal hali abu sa hali ai hali kaunihim su mala'ikun ba wani rabuka din ba waje a rabuka wani malaku to su mala'ikun ne halin kasancewa su saffan saffan la kama nuwahimuhu ko tu ne ko nu la kama tuwahimuhu ba'adun nuhati ta ce ba kamar yadda wani ɓangaren malaman nahu tuwahimuhu suke zatansa ba min annahu cewa shi wannan saffan saffan min babi taukidin lafazi waya daga babin taukidi na lafazi wannan fata ce tuwahimu ne annuhatu ai ba mu ne masu ba annuhatu ne wal ma'ana tanazzala mala'ikatu kulli sama mala'ikun kowace sama suna sakkowa idan sama ta ɗaya ta tsage idan sama'un shaqqat yawma tashaqqaqu sama'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila to idan sama ta farko ta fara darewa ta bindige mala'ikunta za su sauko tun da gunda suke zaune babu fa ya na za su su yi sahu su kewaye mutum da aljan kuma sahun ba irin sahun sallah ba ne da'ira ce sahu mutum da aljan suna nan a cunkushe a guri ɗaya idan mala'ikun sama ta ɗaya suka sauko sai su zo su kewaye su shine shine sahun farko sannan sai sama ta biyu ita ma ka dare sai mala'ikunta su masu sako to ba za su haɗu da waɗannan ba su ma sai su yi nasu sahun a bayan mala'ikun sama ta ɗaya an samu sahu nawa sai mala'ikun sama ta uku su ma in ta bindige su ma sai su sauko su ma sai su kewaye su ma sauzu su kadai da haka da haka kowace sama ta nazzala mala'ikatu kulli sama'in mala'ikun kowace sama za su sauko fa yasdafuna su zo su yi sahu saffan amma sahu ba da sattin bayan sahun da suka talar shi kenan sahun alkiyama ya zama nawa ya zama sahu takwas na farko mutum da aljan a guri daya sai kuma na mala'ikun sammai bakwai to a wannan lokaci ne idan kafiri ya duba dama ya ga sahun mala'iku guda bakwai shi da yana so ya samu wani dan guda zai tulale in ya duba hagu ya ga babu mashiga to a wannan lokaci ne zai ce ainal mafar ya ƙunul insanu yau ma izin ainal mafar al'insanu mutum kafiri yau mai izin a wannan rana ya ƙuriya cewa ainihin mafar ina ne wajen gudu a taimaka a nuna mun wajen da zan gudu fahim mala'iku takwas ka isa ka tsere shi ne ma da ce maka muhu da ƙina waɗannan mala'iku sun kewaye bil'insu wa jini da mutum da aljan suna tsakiya to alhamdulillah sai mu tashi li arabin umari sai mai askar Shida ko? To, kai da aka kewaye ka sahun bakwai. Da shi kuma na baya aiki ya zo yi, shi da sahun mala'ika. Ko yake a nuna maka wanda zai jibga, da wanda zai kama ya kai wuta. ina za mu tashi ɗari biyu dai da arba'in da nawa to ina a ƙarshen su tsira kenan wal mursabatu shi ma wawul adafi ne na wata atadul hurratu muka zo muka ce wal amatu ai wata atadul amatu wal mursabatu ita ma wata atadul murtabatu matar da take kokwanto wannan ita ce hukuncin da bai zo a cikin alkur'ani ba alkur'ani ya gaya mana iddar mace uku ne ka gane ai mace hudu wallahi ya isna min almahidi su ne tsofi wallahi lam yahidin wanda ba su fara jini ba ka gane ai wa ulatul ahmali adalhunna su ne na uku sannan da masu yin haila ka gane ai shi ma alqur'ani ya kada a cikin wannan sura guda hudu amma murtaba ba a gaya mana hukunci da cikin alqur'ani yawa sai ka zo hadisi da kuma wajen fuqaha'u matar da take kokonto ta fara manyanta jini yana mata wasa wani wata ya zo wani wata bai zo sai ta yi wata uku hudu biyar sannan ta yi jini ɗaya sai ta yi wata bakwai takwas sannan jini ya zo sai ta yi kaman ba zai zo ba sai ya yi kaman ba zai ƙara zuwa ba kuma sai ta gani ita ce ake ta wata murtaba to ita in mijinta ya mutu ko ya sake ta tana yin idda ko tana gama ta kaba ne bitis ati a shuhurin da watanni tara in ta yi wata tara jini bai zo ba to ta gama idda sai ta yi aure in ma ta kaba ne dan an yi wata hudu da kwana goma in ba ta ga jini a wannan tsakanin ba to har yanzu tana cikin ta kaba ba za ta gama ta kaba ba sai ta yi wata tara in jini bai zo ba fa'in hadat idan ta yi zini fi asna'iha a cikin tsakankanin wata tara nan in ba ta yi idan ba ta cika wata tara ba sai jini ya zo to aiki ya same ka fa in ta zarati sani ya tawassali sata sai ta saurari haila ta biyu da ta uku tun da ka'idar mai jini jini uku ne tun da dai ba ta daina ba tun da ta yi jini inda wata tara ya cika cif kafin zine ba ta gama ita da ta yi wata shida ko bakwai ko takwas sai jini ya zo to dole ka jira wani wata taran kuma ta ta ga na biyu ta tsara jiran wani wata taran sannan ta ga na uku sannan za ta yi aure ta ta yi aure ta- ta gama idda ko ta kaba kazalika haka nan wa illa in ko wata tara ya cika ba ta ga ko jini ɗaya ba ista'alafat sarafata a shirin sai ta ƙara jiran kuma wasu watanni uku kaga shekara ɗaya ke yi mana da kawai ya ce maka shekara ne to amma kar a ce shekara ta kai wata goma sha ɗaya kuma jini ya zo a ce kai ta ƙara wata shekara sai aka yanke wata tara fa in habat in ta yi jini a cikin wata uku na ƙarshen ta yi wata tara tana jiran cikon wata uku shekara ta cika sai kuma jini ya zo mata tofa kazalika haka nan ai in tazarati saniyata wa salisata wa illa in ko har shekarar nan ta cika jini bai zo ba to halat ta halatta ga zawarawa ta ta zo ba idda fa in tafa idan jini ya dauke wa mace bi rabai a dalilin shayarwa akwai matan da in suna shayarwa ba sa jinin haila ko to tana shayarwa miji ya sake ta kaga yanzu jini baya zuwa ba zai zo ba kenan sai ta yayi to duk da haka lam tastabri wannan tarfata ne ba za ta kubuta ba illa bi azra'in sai da jinan ne dole sai ta jira ta yaye ta yi jini na ɗaya da na biyu da na uku wa bi maradin ai fa ilin tafa bi maradin wa ula dafi ne idan jinin ya ɗauke mata ne ba don tsufa ko ƙuruciya ba bi maradin saboda rashin lafiya Akwai- idan mace tana jinya mai tsanani ba ta jinin al'ada to ita ma kalmur bi kamar mai shayarwa ne ta jira sai sanda ta samu lafiya ta fara jini sai ta kirga guda uku sannan ta gama idda wakila amma wasu ba suka ce a ita majinyaciya kalmur ta ba kamar mai kokon nan ne ko da tun da jinyar ba a san ai ba ai ba a san yaushe lokacin ta amma shayarwa tana da lokaci yurdi ina aula da hunna haule ne kamile ne ba da iya kasar ai an san lokacinsa amma jinya wa ya san san da za ta warke sai dai Allah to sai suka ce in haka ne za a hukunta ta kamar almurtaba mai kokontar nan idan ta yi wata goma sha biyu ba ta yi jini ba shi kenan ta gama idda wal mustahabatu ay wa ta'tabu mustahaba ita mai jinin istihaba in kanat tumayyizahu in ta to in kanat mumayyizatan in ta kasance mai iya rarrabewa ce bi ma'ana tana gane wannan jinin haila ne wannan jinin istihaba ne tana tana iya bambancewa da maza Allah ya siffanta ta gane ai wa ammal haidu fa damun aswadun yu'raf shi a jinin haila jini ne baki an san shi shi ko jinin istihaba jinin jikinta ne jajir haka yake fita to in ta zama mumayyiza tana iya bambancewa amilat alai sai ta yi aiki akan tamyizin nata An- an an sake ta cikin jinin istihaba to idan wata ya kama an ta ga ya canja ya ya zama baki to ta san yanzu tana cikin jinin haila ne lokacin da ya koma jajir sai ta yi wanka ta kama sallah yanzu tana cikin jinin istihaba ne to in ta yi irin wannan bakin jinin har sau uku shikenan ta gama idda in ta zama mumayyiza ce wa illa in kuwa ba ta iya bambancewa ko ko jinin ne baya tafsili da za ta ga bambancin za ta gane amma jinin koyaushe iri ɗaya ne baya canjawa to fasalatu ita kamar murtaba ne shekara kawai shekara a ita jinin yana zuwa ita wata in ta gani ne to ita wannan kullum ma tana ganin sa saboda haka in ta yi wata goma sha biyu da da ciki zai bayyana to kawai ta gama idda sai ta yi aure a cikin jinin to alhamdulillah idan balaga motu zaujiha ba na'am eh idan mai lafiya ce mai yin jini ka gane ai wata hudu da kwana goma amma dole aƙalla ta ga jini ɗaya a cikin wannan wata hudu da kwana goma idan ta yi wata hudu da kwana goma ba ta ga jini ba to alama tana da ciki ke to sai ta jira sai ta aihu kuma a zai iya yiwa san da ya mutu ba ta san tana da ciki ba ko amma kafin wata hudu da kwana goma in ciki bai bayyana ba eh to ɗaukewar jini zai bayyana ya sa a gane cewa ba tana da ciki to in har aka yi wata hudu da kwana goma ba ta ga jini ba to za ta jira aihuwa alama ne ga tana da ciki in kuwa ta ga jini ko da guda ɗaya ne kuma aka samu wata hudu da kwana goma shikenan ta gama ita in tana da ciki an san ciki ne hatta ya ba ana hamla hunna tana aiki to alhamdulillah sai ne wannan yi mana a to da fani ko dalilin da ya sa wancan mijin ya take ta mace ne a to in kuma ana son ta ba in tana da masoya yi sai a kula nema mata magani ai larura ce ta zo kuma za ta ɗauke ana raja'in wata nan zai ɗauke ina neman lawali ko ka yashe mana shafi na nawa to ina za mu tashi shafi na takwas ne a naka yawwa to ina ne wani jiba an so yin alwala ka gane ai idan za a yi sallah yin alwala ne kake wajibi ko in za a yi dawafi yin alwala ne matsayinta wajibi ne in za a ɗauki ƙur'ani yin alwala ne matsayinta wajibi ne to amma wani ba an so ala babin istihbabi an so ka yi alwala bi ziyarati salihin domin ziyarar wani salihin ba za ka ka ziyarci wani malami ko wani wali ko da matacce ne za ka ziyarci kabarinsa an so ka yi alwala amma ba dole ba ne wa sultanin da sarki an so in za ka je ziyarar sarki ka yi alwala wa ƙira'atu ƙur'anin da karatun alƙur'ani yana nufin nazarar abin nan kai tilawatar in za ka yi tilawa ba ɗaukar ƙur'ani ba shi ma an so da ka yi alwala amma in za ka ɗauki ƙur'ani wannan kan wajibi sai da alwala wa hadisin da karanta hadisin manzan Allah in za ka ɗau littafin hadisi ka karanta zancen manzan Allah an so da kayi alwala wa ilimin da karatun ilimin irin wannan da muke yi za a karanta fikihu ko tafsiri ko nahawu da dukkan sauran nau'o'i na ilimin addinin musulunci an so da kayi alwala da ya fi wa zikirin da zikirin Allah za ka ɗau sharbi kai wani wuridi ko zikiri na sunayen Allah ko na ayoyin alƙur'ani ko addu'o'i an so da kayi alwala wa naumin da yin bacci in za ka kwanta bacci an so da kayi alwala domin tana kariya daga shaidanu wa dukuli sukin da shiga kasuwa ga alaka shiga kana tsarkake wa idamatuhu an so dawwamar da alwalar shine idamatu ai wa nudiba duwa ulalashi ne wa nudiba idamatu an so in kai alwalar karka karya ta wai bayan ka gama bukatar ziyarar salihin ko sarkin ko shiga kasuwan ka fito ko ka gama karanta qur'ani da hadisin da ilimin da zikirin da yasa kai alwalan to kuma karka karya ta daga zan an so ka dawamar da ita ka zauna har tsawon rayuwarka in ta karya da kanta to ya za ka yi tunda kai mutum ne yawwa ka sake wata kenan tunda an ce ka dawo mar'a ga maganar sakewan ai tana gaba ita dai wannan din ka rike ta mu ai ai cewa muke rike alwala to yawa wa tajdidu da sabunta alwalan in ta kare din kenan to ga maganar malam tajdid in ka jaddadawa to da akwai ne yanzu kuma aka zo aka sake bayan ta kare wa tajdidu da jaddada alwalan wannan idamatu da tajdidi in sallabi in yayi sallah da alwalat tasa ko da yayi da zai aikin farilla to idan ya gama to ya rike alwalarsa ya dawamar da ita au dafa ko kuma yayi dawafi da alwalarsa to an so ya rike kayansa wa sharduhu shi wa shardu sihatihi shi sharadin ingancin alwala ko kayi ta da siffofinta cikakku to tana da sharadi kafin ta zama ingantacciya sharadi na farko islamun musulunci kafiri ko ya yi niyya ko ya kafar la'alwala da ruwa mai tsarki wala alwala ba ta inganta ba don ba ta da gurbi wa adamu ha'ilin ko da kuma rashin abin da yake tsarewa alwalar shine ba jinin haila ba jinin biki a tare da ita babu janaba a tare da shi wa bunafin da kuma abin da yake kore alwalar ka gane ai shine mai suma ko maye wanda dama suna kore alwala suna kare alwala to in kana cikin wannan halin ko kai alwalar babu ita wanda kai ma sun karya ballantana kuma su karɓi sabuwa ba za su karɓi sabuwa ba wancan ma sun kore wani wa shaɗu wujubi shi kuma sharaɗin wajibcin alwala wanda dole ne ko sai wannan sharaɗi ya cika sannan ake sannan alwala take inganta dukulu waqatin shigan lokacin sallah lokacin sallah yayi ba ka da alwala to wajibi kai alwala don ba a sallah sai da alwala sallah kuma dole sai an yi ta yanzu in lokacin azhar bai ba bai zama dole ba a ana babu waludi ba amma daga lokaci yayi ba ka da to kuma ta zama wajibi ita alwala wa bulugun da balaga yaro kalami ba dole ne sai ya yi alwala ba ko zai yi sallah in ya ga dama in ka ga ana sanyi zai je ya bata jikinsa ko ya jika kasa mura ta kai ka tafi masallacin haka ba sai ka yi alwala ba ba laifi saboda za ta iya zama larura gare shi yaro kalami in a sanyin nan yana yawan taɓa ruwa sai ka ga yana atishawa yana yoyon hanci mura za ta dame shi in yana yawan taɓa ruwa to yin ce baba zan yi alwala ka ce a zo mu tafi haka ba sai da alwala ba a gaba zai gane wajibcin alwalan yawwa sharaɗi ne sai balagagge yin sallah da alwala take zama wajibi wa qudratun alai da samun ikon yin alwala ko ka balaga kana musulmi sai kana da iko mun ai mun san sharuɗan taimama ko kana da lafiya in ba ruwa ya za ka yi ai baka da iko to sai kai taimama ka yi sallah wa husulu naqidin da kuma tabbatar abin da yake warware alwala shi ne kayi kaji ko fitsari ba alwalaka ta bai ta karye ba wanda aka ce ka dawamar kuma ga lokacin sallah yayi to fa wannan dole ne sai kayi alwala to alhamdulillah sai mu rage wa shurutuhuma aqalun wa naqa'un sai na'am a wannan jerin da wasu rani wato ko da kayi a nan misali don yin ziyara wani kayi
sai ka sake ba a yin alwalar da aka yi ta kan mustahabbi ba a aikin wajibi idan ita wani lokacin farilla ya yi sai ka jaddada wannan wajibi ne sai ne ai sallar jana'iza ai wajibi ce saboda haka za ka yi sallar farilla da ita sai ne to ina ne annahu alwadu shafi a dikin lam ka shigar da lam a dikin lete maka ba udukul ba in ka ce udukul ka shiga a dikin kuma ka shiga ka gane ai duk gulani ba akwai udukulu misra ba ko yawwa wancan udkulu ku kanku ku shiga can kuma an gaya wa mala'iku adkilu ala fir'auna ashaddal azabi sai an ce udkulu na ce adkilu udkulu ku shiga adkilu ku shigar ba ku mala'ikun ne za ku shiga wata ruwa ku shigar da fir'auna da mutanensa a cikin wuta to nan ma adkil din ka shigar me za ka shigar da hana kullum alal af'alil mudari akan filolin nan mudari ai allati fil jumalil atiya da suka cikin jumloli masu zuwa washkil akira kulli fi'ilin washkul ko washkil kai wasalin akira kulli fi'ilin karshen kowanne fi'ili na farko shine yusmirul bustan kaga yusmiru fi'ilin mudari'un marfu'un saboda ba wani jazimi ko nasibi da ya shige shi ba za ka ce yusmira ko yusmir ba to amma an ka shigar da lamfa da ya ce a jikin lam sai ka ce lam yusmiril bustan lam yusmiril irin na wa idza lam yajidil junubu da muka karanta ba na baba na ya rubuta lam yajid mu namu yayi lam yajidi to wannan kisirar alama ce ta sukun saboda iltiqa'us sakinaini to wannan ma tun daga ban sakini ne lamun din to sai ka kunce daurin radin amma a hakika rawun din sukun ne da ita lam yusmir al-bustan saboda sauki sai aka ce lam yusmiril bustan sai ne sai na biyu in mun juya ya haduru muhammadu ma'aiki muhammadu yana halartowa tare da ɗan uwansa ko ka ce muhammadu yana zuwa tare da ɗan uwansa to in ka sa lam sai sai zama lam ya hadur muhammadu ma'aiki muhammadu bai halarto ba tare da ɗan uwansa ko da ɗan uwan nasa ya zo amma shi ɗin da zo yana iya yiwuwa shi da ɗan'uwan duk ba su zo ba yana iya yiwuwa kuma ɗan'uwan ya zo amma shi bai zo ba kana iya kole su duka kana iya kole muhammadu ka bar ɗan'uwan nasa duk ma'anar tana fita in ka ce lammi habul muhammadu ma'aki muhammadu bai zo tare da ɗan'uwansa ba zai iya yiwuwa dukkan ba su zo ba zai a ɗan'uwan ya zo shi ne bai zo tare da ɗan'uwan ba to mahallu shahid ya haduru din na illam ta shiga sai zama lam ya haduru sai na uku shine udayyu waqatan fil la'ibi ina tozarta lokaci cikin wasa ina bata lokaci kuma masu haka su haka suke bala na bata lokaci na cikin abu ina bata lokaci cikin wasa to in ka sa lam sai ta kore bata lokacin lam udayyi waqatan daga udayyu sai kuma udayyi lam udayi waƙatan ban ɓata lokaci ba ban tozarta lokaci ba fil la'ibi a cikin wasa to mun mun mun yi labi ba to alhamdulillah sai mu jira ukun kuma gaba mu karasa a'a ai lamba lamba ne shi wanda muka fara yi ba yusmiru bane lamba lamba lamba lamba na nawa ne to eh ka gane yana jero su ne a ƙasa lambobin in ya gama da su sai kuma ya koma wancan gefen sai ya ɗauko daga na hudu kuma zuwa na shida ai ka gane yanzu ko yawa lamba lambar ake bi in ka ga sa lamba ta ɗaya to sai ka nemo ta biyun sa sai ka nemo ta uku sannan ka tafi ta hudu har zuwa ta shida ba dama da hagu yayi su sai ne shafi na ɗari da nawa to ina za mu tashi jam'i dai babana in ka ce jam'u dan bai ma wasali ba ai mudafun ne wa mudafun ilai kamar ka ce suratul baqaratu kaga ai baqaratu ne ko kuma ka ce abdullahu ai kaga dole ka ce abdullahi ka gane abdu mudafun shi ma taqsimu mudafun ne allahi mudafun ilai to aljam'i ma mudafun ilai ba ana cewa suratul nasi suratul fili suratul falaki na farkon yayi rufu'a na ƙarshen yayi kisra to mudafun wa mudafun ilai wanda ya zama madrurun bil idafa ana masa kisra saboda idafa shi ma wannan a zahiri ne duk idafar da ka gani asalinta akwai harfin jarri da ake shafewa ko dai lamul mulki ko kuma min ko idan aka ce maka babul masjidi kofar masallaci ba ana nufin babun lil masjid lamul mulki kenan ko aka ce gulamu zaidi bawan zaidu ai gulamun ne bawa ne da zaidu ya mallaka lamun ina tana nuna mallaka ne shi bawan mallaka ne na zaidu gulamu ai gulamun ne zaidu kaga akwai ashe asali lamun jari ne da aka shafe eh akwai kuma inda ake kaddara min kamar kofa ka ce babu sajid kofar katako to wannan ba mulki babu min sajid kofa ce da aka sassaka ta min sajid daga katako ɗayan biyu na duk inda ka ga idafa ana kaddara mata lamun ko mimun ko lamun mulki ko kuma min da take nuna cewa abin da aka yi abu da shi ke babu min sajin gulamu gulamun li zaidi to duk inda kaga mu duka idafa tana da ɗayan biyun nan amma shafewa ake sai dai a kaddara wanda suka sani sun san lamun ake kaddarawa ko mimu to na muka ce taqsimul jam'i rarrabuwar jam'i jam'i din a iri iri ne akwai musanna ko akwai jam'ul muzakkari salimi akwai jam'u ta'anisi ko to za mu ji rabalabansa al'amsila musalce-musalce habarar rijalu mazaje sun halartu ba habara rajulun ba kaga a rijalu jam'i ne amma habara fi'ila aka bar shi mukunadinsa saboda a farko yake jumla ce fi'iliya amma da jumla ismiya ne sai a ce a rijalu habaru mazaje sun halarto to amma da yake jumla fi'iliya ne sai aka bar fi'ilin a mufradinsa fa'ilin ya zama ismul jami hazarar rijal qara'atul kutuba na karanta littattafai can aka ce ar-rijalu kaga jam'u takasiri ne an karya shi da alif nan kuma aka ce qara'atul kutub kaga ai yayi daban da wancan kuma duka jami'i ne duka daga uku zuwa sama ar-rijalu qira'atul kutuba na karanta littattafai wanda mufradin sa shine kare qira'atul kitaba amma kuma sai ya zama a hade an cire alifu ya zama al-kutub mashaitu fi turuq la yi tafiya cikin hanyoyi jami'a na at-tariqu kaga tariqu harafinta yafi yawa akan jami saboda akwai ya kamar alkitabu da alkutub to can ya can ma lamba daban-daban to shi kenan karanta su suma fazal mujidduna almujidduna masu kokari faza sun rabota kaga nan ma ce fi'ilin mufradi ne ya ce almujidduna fazu inda jumla ismiya ne sai a ce fazu amma tunda jumla fi'iliya ne faza kawai guda ɗaya ya wadatar fazal mujidduna akramtul qadimina na karrama alqadimina masu gabatowa anan idan rufu'a ne sai ka ce alqadimuna ana masa rufu'a ne da wau domin jam'ul muzakkari salimi ne to ana masa fata'a da kisra da ya akramtul qadimina yar alamar fata'a ne na mafu'uli raditu anil katibina na yi yarda ga masu rubutu ga marubuta katibina gani ne na katibu eh ni kenan ta'ul mutakallim idan ga'ibi ne saka ce akramal qadimina ki akrama ai shi wancan maf'ulin dole yana na abu a maf'uli in kai ne a karamtu in shi ne a karama in kai ne a karamta idan mu kaɗabi ne a karamta yadda ka ga wannan sai dai ta da tu ukurima ne ukurima an karrama ukurima daban da a karama a karama dole ka faɗi fa'ili ka gane ai a karama zaidun alƙadimina to wannan tudin da take da zaidun ita ce fa'ilin a karama zaidun a karamtu ai ni ne fa'ilin ni ne na yi ta ita ce a matsayin fa'ili fi muhallin rafi'in a karamtun ƙadimina a karama zaidun ƙadimina an kace ukurimal ƙadimuna zai zama saboda na'ibul fa'il tunda an shafe fa'ilin to rufuwa za ta koma kan mafi'ulin allazi lam yusammi fa'ilu ukrimal qadimuna yau to ukrima za ka ce alqadimuna fazatul mujiddatu in idan ma- idan mata ne fa in namiji ne faza in maza ne fazal mujidduna in mataye ne fazatul mujiddatu kaga maza aka sai musu mujidduna mataye aka sai mujiddatu fi'ilin kuma aka sa masa ta'u ta'alisi daga faza ya koma fazat akaramtul qadimati na karama mata masu gabatowa waɗancan ƙadimuna maza ne ƙadimina nan sai aka ce ƙadimati to wannan kisirar fa fata'a ce domin jam'ul mu'anasi salimi ne a karamtul ƙad inda inda guda ɗaya ce sai ka ce a karamtul ƙadimata domin mafu'ulin bihi ne mansubun to da ya zo da jam'i wannan ƙadimatin mafu'uli ne fata'a ce niya wato kisra ce niya bata anil fatahati لأنه جمع المؤنث الثالث يكته ربيت عن الكاتبات nayi yarda ga marubuta mata can ba an ce katibi na ba maza to in mata ne jami'u zai zama katibati nan kuma kisra a mahallinta take saboda an harfu jami'u ne in guda ɗaya ce ma anil katibati ne da jami'in su anil katibati alhamdulillah in mashi bahasi sai ka jira da bewa sai me كتاب الأحاديث النبوية باب الوجوه وإيمان أدية wani ake fara yi a ɗiya ake fara yi ko hamzi ake fara yi to ina ne shafi na nawa yawa a wanda baiti ne فبما رحمة من الله لعنت سخرة من إبائهم سماؤوا واستجابت له بنسر وفتح بعد ذاك الخضراء والقبراء وأضاءت لأمره العرب الأر باء والجاهلية الجهلاء وبما رحمة من الله سخرة كتير فندوئي faɗin kaga dama ka haɗa ta da sakaratun ka ce fa sakaratun fan dutse lanar ta yi laushi ka gane ai bi rahmatin min Allah a dalilin rahamar Allah maɗin za'ida ce fan dutse dutse dai an san shi tauri ne da shi amma ya yi laushi a dalilin rahamar Allah abin da yake nufi da dutse sakaratun dutsen samma'u kurma wanda ba kofa a cikinsa balantana ka ta ka taka ya lotse kurman dutse min iba'ihim na turjiyar kafirai lanar ta yi laushi bi rahamatin min Allah da rahamar Allah a dalilin rahamar Allah zuciyar kafirai yake siffanta da dutse min alhijarati a wace dukaso to amma da rahamar Allah ta zo ta hannun manzon Allah yayi wa'azi sai aka samu wasu daga cikin waɗannan zukatan masu kama da sakaratun samma'u yawwa lana sai ta laushi a dalilin rahamar Allah in an koma waye rahamar Allah shi ne manzan Allah bai ma rahamatu min Allah linta lahu ko wasa jabu da lahu bi nasrin wa fatih ba'ar zalika al-khadara'u ne kora kora ita ce sama wal gabara'u da ne kula kula ita ce ƙasa wasta jabar duka sun amsa lahu ga manzan Allah bi nasirin da taimakon Allah wa fatihin da fatahi daga Allah ba da zaka bayan da kafirai sun ki sun yi turjiyar bayan watan turjiyar tasu a farko farkon rayuwar manzan Allah a Makka da farko farkon dawarsa Madina kafin fatu Makkata to zukatan da da suka ki suka turje a kafirci da sama da ƙasa ta amsa wa manzan Allah da taimakon Allah da fatayin Allah da aka zama makata gaba ɗaya suka mi ƙauya suka zama gaba ɗaya maka an musulunta wa al'adu li amrihi al-arabu arbau al arbau larabawan ƙauyuka hada a ta yi biyayya ai in kada ta jawo ta miƙa wuya da amri ga umarnin manzan Allah kai wal jahilatu da jahiliya ma aljuhala masu tsananin jahilci ai almufarriduna masu sakati masu zulfafawa fil jahli wal kufr sune jahiliyatul juhala masu yawan jahili sune aljuhala duka an samu daga ƙarshe sun miƙa wuya sun bi manzan Allah alhamdulillah da walakanci izra'i walakanta mutum shi ne izra'i sai ne to ina ce a ɗiyar shafi na nawa to iyaka bi zanni inna zanna akiruhu qada'un anil haqqi la ta'buduhu bil wahmi ولا يجوز لنا التقليد عن رجل خوفا من الموت قبل العلم يبنأني وليس على مخ وليس عن مخلوق قدرة العمل سوى لديه فقد لا غيره استقم إياك بالظن ina maka kashedi akan yin zato musamman a janabin ubangiji kar ka ce ai ina zaton Allah nan kaza yake ko na kaza ne inna zanna ka sani shi fa zato akiruhu karshen sa kadan kuskure ne kuskurewa ne an alhaki gabanin gaskiya la ta abudu karka bauta wa Allah bil wahmi da kokonto ana bauta Allah ne bil yaqini la bil wahmi wala yujuzu lana taqlidu la tayi wa arjulin ga wani mutum ko min gilmansa ko mun wane ne shi ko limamin mazhaba ne kamar maliku da shafi ka ce kai kawai imam malik kake bi saboda haka in maliku ya ce kaza shi kenan magana ta ƙare to wannan takalidi baya la ya zuzu lana baya halatta gare mu saboda ne kaufan minar mutu domin tsoron mutuwa kabla ilmi kafin ka san me dalilin maliku na faɗin wannan magana mun je imam malik ya ce kaza to mene dalilinsa ba an hana kawai ka bi shi ba amma menene hujjarsa na faɗin wannan magana kar ka je ka mutu ƙabular ilimi kafin ka san me dalilin maliku na wannan magana yabu na umi ya kai ɗan ɗan uwana wannan na maka misali da imam malik ballantana kuma wanda bai kai maliku wajen iji ke hadi ba kawai don ka tashi a gidanku kaga ana yin kaza ko babanka yana kaza ko yana karanta kaza shikenan kala ta yi da shi tunda ka san babanka musulmi ne eh watakila malami ne ko makaranci ne na san dai ba zai yi wannan akan kuskure ba to wannan imani naka a farko ya inganta kamar da mai talimi ya gaya maka imanul muqalladi sahihun lakin yakunu asiman an tarkin istidlal yin imani da wannan inda wanda kala ta yi da shi fiqa ne an amince masa to babu lafi imaninka ya inganta amma za ka zama kana cikin zunubi in ka ƙi zuwa ka bincika ka gano dalilinsa na yin wannan abu ina fata an gane walaisa an makalukin ƙudratul amali ƙudratul amali ikon aiki kowane iri laisa an makalukin bai zamanto ga wani abun halitta kowane irin aiki da ka gani haka wanda makalukan suke aikatawa ba yin su bane ikon aikatawa yana wajen Allah siwa ladahi face wannan aikin ladahi yana wajen Allah faƙar shi kaɗai la gairihi ba a wajen waninsa ba ikon aikata aiki istaƙim ka daidaita ya kai ɗalibi alhamdulillah sai mun gama tauhidi kenan saura alwala babu wudu'i ba sai me to shi kuma lambar hadisi ɗari bakwai da arba'in da yau au babu zuhin ihrami babu ihrami wa ma ta'allaqu bihi yawa babi ne na ɗaukar harami da kuma abin da yake ratayuwa da ɗaukar haramin an ibn umara an wata daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma qala ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم بفعل لبيك با illa inda masjidi sai a wajen masallacin zulhu laifa inda masjidi ba masallacin sannan madina yake nufi ba mai lamba ai yace masjidi zulhu laifa zulhu laifa guri ne mai yalwa mai faɗi to amma ba daga shigowarsa zulhu laifa ya kama yin labbai ba sai da ya zo wajen inda masallacin zulhu laifa yake ya yi wanka sannan ɗaukar harami ya zo ya yi nafilar saraka a biyu sannan ya fara yin labbaika wa an kalla dubin sa'ibi an abi radiyallahu anhu ma dukkan su sahabbai ne da kallaju da baban nasa sa'ib anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace atali jibrilu malaika jibrilu ya zo mini fa amarani sai ya umarce ni an amura ashabi na umarci sahabbaina an yarfahu aswatahum su daga muryoyinsu bil ihlal da yin labbaika ai bi talbiyati ne ba wai su dinga yin ƙasa ƙasa kamar laɗa ba rawahul kamsatu marwaita biyar daga cikin sittu sihari wa sahahu at-tirmidhi wa ibn hibban wa an zaid ibn sabit radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama tajarrada ya ya ya ya tsuraitu li ihlalihi domin ɗaukar haramin sa abinda ake nufi ba yayi tsirara a gaban mutane da ya shiga yin wanka ya cire dukkan wani tufafi na al'ada li'ilali domin ɗaura haraminsa bai ɗaura haraminsa akan tufansa na gida ba shi ne ma'anar tsilaita ɗin ba wai ya yi tsirara a gaban mutane ba ya cire dukkan tufafinsa lokacin da zai ɗaura haraminsa wanda ta sala kuma kafin ɗaura haramin ya yi wanka rawahu turmuzi wa hassanahu ai na faɗa tajarrada ya ya ya tsiraita li ihlali domin ɗaukan haraminsa wakata sada kuma ya yi wanka shi ma dai li ihlali domin ɗaukan haramin ana ƙaddara li ihlali shi ma rawahu turmuzi wa hasanahu wato ihlali ana ga wa ɗaukan harami a halla kuma ana ga wa talbiya labbaika duka meye lugarsa kururuwa amma daga murya asali shine ba Allah ya ce wa ma uhilla li ghayri llahi bi ai ai shi ma haba ba ne ba uhilla na halacci ba da abin da aka kururuta sunan wani Allah lokacin yankawa in sun zo yankan sai sun daga murya kowa ya ji an yankawa lata da uza raƙumi an soke ko saniya ko lago ko akuya a jahiliya fa masu bautar gumaka ba za a taba yanka kamar da ka zo yanka kaza za ka ce bismillah wani ma in ba a kana kusa yi ma ba za ka ji ba to su ba ka ce yanka wa gumaka da gudu abu ne akwai alfahari da fariya a ciki za a daga murya yau laƙumi uku zan soke zan soke wa lata ko laƙumi ɗari na komo daga garinmu yau zan soke wa jinsi to wannan daga muryar shi ake cewa ihilali asali a luga to da aka zo wajen labbaika in kafirai suna daga murya su kira sunan gunki kai da ka zo amsa ubangijinka ai kai ka fi tantanta ka daga murya ka amsa ubangijinka da ya kira ka ka zo ka aikin hajji shi ya sa mazala ce maka a tali jibrilu jibrilu ya zo mini fa amarani ya umarce ni an amura a sahabi na umarci sahabbaina an yarfa'u aswatahum bil ihlali daga muryoyinsu da wannan kururuwar da za su yi na labbaika haka kaga ihlali a nan ana maganar labbaika ne bil ihlali kan can kuma ihlali ana nufin tsaura harin ita ma daga wannan ne in idan wanda yana kiran sunan gunki kai ka daga murka ka ce la ilaha illallah ita ba duk daga wannan lugar ne hailala ita kuma kalmar la ilaha illallah وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المهرم من الثياب أن تنبيش منين إلين تفاف دمي أو كان هرم يكي سنياوة قال فيس لا, لا يلبس القميص لا يلبسكو إيه كي تلبسونه a gaban sunan akwai wau? to muna mu babu har da alif ba mu mu hannun mufradi aka yi wa la talbasul qamisa la la yalbasu shi ma ba ba la yalbis ba la din ta zama me nafiya la yalbasul qamisa baya daura ba karka daura ko kar ya daura ba ku ku ko naku da sigar la talbisu ko alƙumsa kuma shi ma ba ba alƙamisa ba to shi ma shi ma jami ƙumusa la talbi su alƙumusa kar ku ɗaura riguna jami na riga mu kuma ce la yalbasu alƙamisa baya ɗaura riga baya sa riga walal ama'ima wala wani nuka to kaga nan jami ya zo mu ma sai ya kamata ya zama jami amma ka bar shi nuskar ce haka wala tarawila ta wala dogayen wanduna jami'an na tarawil duka mai aikin hajji da umra baya tsayi baya daurawa wala barani ta wala burnus ba barbar da ayyuka san burnus yi mana alkabba jami'an na burnus barani wala kifafa wala kuffa jami'an na alkufi illa ahadun sai dai mutumin da la ya bidu na alaini baya samun silifas guda biyu to faliyar basul kufaini sai ya ɗaura kufaye guda biyun amma fa wani ya kada ma ya yanke su asfala minar ka'abaini ƙasa da idan sau idan kufin da ake shafa ne kasan sharaɗi ne sai ya rufe muhallin farin to kuma wannan ba zai sami da harami ba shi kuma ba a so ka rufe irin sawu sai ka sa abin askewa ko yankewa ka yanke shi ya dawo kamar safan nan ma ai ta rufe irin sawu to ya zo ƙasa da irin sawu haka yawwa shi kenan wannan hafshu baya ciki wanda aka hana sawa ai shi dunduniyarsa a wajen shi ko wannan dunduniyar tana rufe kawai idan sawun ne ake so kamar da tsarin wannan sai dai wannan tana kawo idan sawu shi wancan iya nan ne haka duk duniyar tana ciki ka ga bai zama habshu ba to za ka iya sa shi ma habshu da in kala sa wancan akan ka sa kwabashu duk da shi kwabashu ai shi ma ba ya rufe idan sawu in lalura ta sa kala sa komai ko kwabashu za ka sa akan ka tafi babu takalmi amma dai kar ka sa abin da zai rufe idan sawu ko safa kaga tana rufe idan sawu wala talbasu to mun dawo zancen ku na farko to mu talbasu ne talbisu hani ne ladin nahiya ce kar ku daura wala talbasu kuma ba ku daurawa nafiya ce kai naka nafiya ce ko nahiya ce ladin talbasu ko talbisu bi ko ba to naka yayi naka yayi dai mage kenan ta wasu jefa ƙuri'a yawwa bai zamu ɗaya ba ya yi jefa ki ba ya saba ba ya ƙasa ke wala talbisu kar ku ɗaura hannu kenan wala talbasu shay'an ba ku ɗaura wani abu min siyabi na tufafi masa huzza a faranu ko eh to mu shay'an ya fara gabatarwa sannan min siyabi ku fa za ku shay'an ya farko to shi kenan duka ya buta wala talbasu shay'an min al-thiyabi ko wala talbasu min al-thiyabi shay'an kar ku daula mayakun da za ku yi halamin ma ko da farin ne da za ku daula sama da ƙasa kar ku daula wani abu na tufafi masa huzza a farun da launin za a faran ya taba shi yayi ruwan goro walal warasu wala turaren warsu sunan turare ne shi ma yana kanshi wa fi ruwati liyamar qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu alladhi ماذا يترك المهرم وقال to alhamdulillah muttafaqun alai wallahi lil muslimin wadannan bambancin lafazozi duka ya zo ne a ruwayoyi mabambanta saboda haka kowa ya bar nasa ba sai ka gyara ba alhamdulillah sunan sunan turare ne na'am kar kar ku tuɗanya gaskiya bilbaɗi da ƙarya in ka sa riga ba ka su ɗaya da ita ba tana tare da kai to iltibasi daga wannan lugar aka ara aka kawo ma'anar cuɗanyawa can cuɗanyawa ne kar ku haɗa ƙarya da gaskiya kamar yadda mutum yake haɗa fatarsa da rigarsa in ya sa asali allibasu tufafi ne allibasu tufa al'ilbasu cuɗanyawa ka gane ai shi ne ai aka ce inil tabasat wa inil tabasat da ake magana najasa ana wanke mahallin da menene farkon fasalin fasulin idza ta ayyanatu najasatu gusila mahalluha idan najasa ta ayyana da ido an ganta ga ta a inda take to a wanke mahallinta sai aka ce wa ilin taba satfa idan ta likitar ka ga nan likitarwa ake nufi in taba ka ga shi ma daga al'intibasu ne idan ta likitar ta cuɗe da tufa an kasa gane ina ne da najasa ina ne babu gusila saubu kullu yawwa to shi ne in ta fantsama za ka gane ina ta saba da ina ba ta saba ba iya gaba alifali baya babu tsaya mana maganar sana kan hanya ba sai koma fitsari ne shi ma yana yi eh to shi ke nan maganar samu ita in ba ta da wancan ma'anar eh in ta fantsama amma fantsama iri-iri ne akwai da za ta fantsama iya kirji da nan shi ma za ka ta fantsama amma a bayan ka babu in ka kama iya kirjin da kasan ka wanke ka ga ma'anar fantsama na ba ta aiki amma ta rikitar fa ko da guri ɗaya ta taba amma kai ba ka da yaƙini ga inda ta taba ka ga wannan ma'anar ta ɗan ba maka da wancan eh eh likitarwa shi da ilbasi ya likitarwa ba akwai kashifin ilbasi yin rikici ya yi rikice-rikice duk dai daga wannan abinda ya likita aka kasa gane hakikaninsa to shi shi wa ya zo ya yaye wannan ilbasi likitarwar da mutane suka likice sai menene muktarul ahadisun nabawiyya jo to hadisi na nawa to tambaya kace ko jawabi kake duba a hankali babana dari uku da nawa eh minti biyar za mu kara mu tashi da ashirin to muna mu da tara innal abda idza wudi'a fi qabrihi haqiqa bawa idan aka sashi a cikin kabarinsa wa tawalla anu ashabuhu abokanansa da suka rako shi suka juya suka bar shi ashabuhu shine fa'ilin tawalla suka juya anu kaga shi ma tawalla guda ɗaya ne da ce tawallau ba saboda fi'ilin ne a farko amma idan aka ce ashabu sai a ce tawallau ka gane ai wa tawalla anhu ashabuhu abokanansa suka juya anhu suka bar shi hatta innahu har yayin da shi wannan mataccen da yake kabari ya sama'u qar'a ni alihim yana jin karar takalmin kaga ba da nisa ba ke suna juyawa kafin su bar gurin ma atahu balakani mala'iku guda biyu za su zo masa fa yuqu idani sai su zaunar da shi daga alqudu zama yuqidu yuqi idani su su bi ne za su tayar da shi su zaunar da shi fa yaqulani lahu sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadha rajuli muhammad ala ta duniya ko kai bawa me ka kasance kana faɗa cikin wannan mutum mai suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallama me matsayin sa a gunka fa ammal mu'minu amma idan mu'mini ne aka yi wa haka fa yaqulu sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida shi wannan mai suna da kuka kawo min Muhammadu abdullahi bawan Allah ne wa rasuluhu manzon sa fa yuqalu sai a ce unzur ila maq'adika to ka duba ga ka yi duba zuwa ga wajen zaman ka gashi can ko eh min albi min annar eh haka ne ka duba kowane ɗan adam yana da gida biyu gidan wuta da gidan aljanna to ka duba da ga gidanka nan na wuta da aka tara damar ka qad abdalaka Allah bihi maq'adan min aljannati amma yanzu Allah ya musanya maka shi da wani gidan gurin zama na aljanna duk ɗan adam da ka gani yana da gida biyu yana da gida a aljanna yana da gida a wuta in yayi abu mai kyau to ga abin da zai gani tun daga kabari da ga gidan da Allah ya tanada maka da ka zama kashiri ka duba yadda za ka gode wa Allah a nimar da ya maka ka gano wutar da irin abin da yake cikinta da gidan naka na wutar da abin da yake cikin na azaba sai a ce qad abdalaka Allah bi haqiqa Allah ya musanya maka maka'adan da gurin zama mina jannati na na aljanna manzo Allah ya fayarahu ma jami'a lokacin wannan mutumin zai ga gidajen guda biyu gaba daya zai ga na wutan zai ga na aljanna dukan za a yayi hijabi a nuna masa wa yuftahu lahu qabruhu kuma za a yalwata masa kabarinsa sab'una jiran tsawon kamu saba'in dan wannan ramin da aka saka kokotsin to za a yalwata shi a ja bangon gabar a ja na yamma kudu da arewa ya zama kamu saba'in wa yumlau alaihi kadiran kuma za a cika masa kabarin da koriyar shimfiɗa ya ban min sundusin kudurin wa istabraqi sunan shimfiɗa ta aljanna ba kuna ga kun sace a cikin ƙasa ba tukurkur to za a zo a shimfiɗa masa tufafi a wato shimfiɗar aljanna koriya haka zai kwanta a kan koriyar shimfiɗa ila yau mu yub a suna har zuwa ranar da za a tashe su shine ranar alkiyama wa ammal kafiru aw al munafiq amma mutum in kafiri ne ko munafiki fa yuqalu lahu za a ce masa ma kunta taqulu fi hadha rajul me ka kasance kana fari cikin wannan mutum fa yuqulu sai ce la ajri kai ne fa ban sani ba wa kuntu aqulu amma dai to kada ta ba faɗi kuma ba ya ga guduma zai sha duka na kasance aqulu ma yaqulu nasu ina faɗin irin abin da mutane suke faɗa a ashe baka sani ba ke in kana faɗin abin da ake faɗa to gaya mana abin da ake faɗa ai wai hikima sai ta kwasar kai bayan ka ce la adri to da ka tsaya nan mana wai sai yace na kasance ina faɗin abin da mutane suke faɗa fa yuqalu lahu sai a ce masa la dareta baka sani ba wala talaita baka karanta ba daga tilawa jama'a ashe karatu yana da muhimmanci kar ka yadda wai kai kana ji a kaset ko kana ji a memory a'a ka ga inda ake karantawa kai ma idan ka ya shaida gashi a kabari ana tambayar kafi da munabi shi fa magana ɗaya ya faɗa bai ce la adri wala atulu ba bai ce ban sani ba ban karanta ba amma da aka zo masa jawabi aka ce la da raita wa la talaita baka sani ba sannan kuma baka karanta ba summa yudrabu sannan za a doke shi bi iraqin da guduma min hadidin ta bakin karfe gudumar kuma ta wutar jahannama darbatan in aka masa duka na farko darbatan duka daya bai na uzunai tsakanin kunnuwansa ya tsakanin kunnuwa ƙeya ta nan ba kunne nan ba to ina ne tsakanin nan ƙeyasa za a doka bai na uzunai tsakanin kunnuwansa guda biyu fayasihu zai yi ihu sai hatan wani irin ihu ya su ma'uha manyan lihi duk wanda yake gefen gudun sai ya ji gaira sakalai ne amma banda nauyaya guda biyu mutum da aljan mutum da aljan ne kawai يسوني أثقلين كاغاني أي أيها الثقلان في أزجاء رامون أي أي كاسنسي متند الجن سوني الثقلان amma duk tsuntsaye da kwari da tururuwa da kiyashin da yake makabartai wanda yake kusa da gun sai ya ji ihu wa yudayyaqu alayhi qabruhu kuma za a kuntata masa kabarin za a matse kabarin bangon yamma da na gabar za a zo a haɗe su hatta ta kalifa abu la'un har sai ƙashin haƙar ƙalusa guda biyu ya saba bangon gabar da na yamma da sama da ƙasa za a haɗe amma ya tsaye sai ƙashin haƙarƙarin dama ya zo ya shiga na hagu haka saboda tsananin matsewa Allah ya tsare mu rawahu bukhari wa muslim wannan hadisi ingantacce ne bukhari da muslim sun rawace shi fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العزيز اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد الحق سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم ما لا أقول السلام عليكم ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله إلى الله السلام عليكم لا أنا ما يغادي سواد لا الله يسافر ما شاء الله السلام عليكم بركة لله لا لا شيء يا همة